ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في قبر قرات اللتاف التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصريح wanda babban malamin shek ahmad bin abdullatif a zabidi ya yi tsarin shi daga sayur bukari wanda aka yi ce jira tana da shekara 1813 ya rasu dari tara da sha allah ya kai shi da rama 800 da 90 da allah ya kai shi da rama za mu tashi hadisi na 300 da talatin da biyu ɗari uku da talatin da biyu hadithin da yake karkashin tarjama babu man adaraka raka'a min al-asr qabla al-ghurub babun da zai bayyana mana hukunci ko kaifiyar tukowa ban man adaraka raka'a wanda zai samu raka'a من الأثر تصلى الأثر قبل الغروب كما رانا تفادا mutumin da ya zamanto ya makara daga sallah ta sallar la'asar ko kuma ya mance sallar la'asar sai dab da waɗawar rana sai ya tuna ko ya walka yanzu ya yi raka ɗin sai rana ta waɗa menene hukuncin shin ya samu sallar la'asar a matsayin ada'i ko kuma qada'i ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka ahadukum sajada min salati al-asr qabla an taghruba ash-shams falyutimma salata wa idza adraka sajada min salati as-subh qabla an tatlu'a ash-shams falyutimma salata وعنه daga sayyidina Abu Hurairah Allah karin ra gare shi ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka ahadukum sajada idan ɗayan ku ya samu sajada anan sajada bi ma'ana raka an kirayi raka'a da wani bangare na ta shine rukuni daga cikin rukunan raka'a shine sujada wanda sujada kaga tana raka'a tana cika inda ya zama to an samu cikar sujadodinta idan adraka ahadukum sajada idan ɗayan ku ya samu raka'a min salatul asr daga sallar la'asar kabla an taghruba kafin rana ta fada a nuska ta asili kabla an tafiba kafin ta zamanto ta fage fale dimma salata to cika sallar shi wai za da raka sajada min salatu subhi in kuma mutum ya samu raka'a daga sallar asuba kabla an tatsulu ash-shams kan rana ta hudu fale dimma salata to sai ya ci ko kingin sallashi wannan kenan a bisa ijma'i cewa dukkanin wanda ya samu raka'a daya kafin wadawar rana ko hudawar rana to abin da yake kan shi sai ciko tsoron ya sami kenan wannan sallah a lokacin ta sabanin abin da abu hanifa allah cikin shi da rahama ya tahi a kai cewa asubahi tana ɓaci da tsuluku shams saboda kenan lokacin hani ya shiga amma wannan hadisi kenan hujja ne akan wannan sai kuma malamai suka tantauna shin yanzu wannan ragowa ukun da zai kawo ko kuma duka sallar tashi ma ada'i ce ma'ana na aka ce al'ada shine fi'lul ibada fi waqtiha al-muhaddad laha aikata ibada a lokacin da aka iyakance mata to ada'i ne ya same ta a lokaci ko ko bai same ta ba a lokaci mafi ingancin magana wanda shafiya kanshi suke ada'i ce ya same ta a lokaci sau da haka shine mafi ingancin magana amma in ya zama ƙasa da raka'a ce to kaga a nan gurin bai samu sallar ba duka ta zaman to ramuwa kamar yadda jumhur suka tafi akan wannan kamar sallar juma'a ce in ka samu raka ɗaya kaga za ka ciko amma in ƙasa da raka'a ce kaga baka samu juma'a ba shi yasa kenan azzuhur za ka yi raka'a hudu a nan gurin bambanci cewa in an samu raka'a saboda raka'a ta kumshi mafi rinjayen kenan ayyuka na sallah inda ka samu cikakkiyar raka'a to kaga a cikinta akwai mafi rinjayen ayyukan sallah yanzu wannan raka'a daya kusan duk abin da yake cikin waɗancan uku ai akwai su to kaga su wacce uku kamar tikrar ne amma wannan kwaya ɗin ai ta kammala dukkanin af'al wanda suke na sallah to ya kace in dai ta samu a lokaci to ita kin ta jayo duka tsoron saboda tsoron duka kamar maimaici ne kenan saboda haka na bayan su zaman to duka masu bin bayan ta ne shine zamu ga kamar wajen faɗin siffar sallah kaga malamai suka kawo za su siffanta ma sallah a zurin suka kawo siffar raka ɗaya ta farko sai su ce kuma tsoron ma sai ka aikata kamar haka saboda haka ya kace falyutimma sai ya cika kenan sabanin abin da yake ƙasa da kenan raka'a in ya zamanto abinda ka samu bai kai raka'a ba to yanzu kenan baka same ta ba a lokacin ta tuntuni lokaci ya wuta falyutin mari aka ce nan jawabi ne na ma'anar shar wanda ya kumshi kenan idza man adaraka ma'ana idza adaraka shi yasa ya aka same kenan fa'un wadda take zabita a jawabu shar kenan wannan hadisi imam al-bukhari Allah ya kanshi da rama ya fitar da shi as-sala aka muslim da sa'i ibn majah duka sun fitar da wannan abin da yake nuna in ka samu raka a dai kan lokaci ya huta to ka samu wannan sallah a lokaci ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama baqa'ukum fima salafa qablakum min al-umam kama bayna salati al-asr ila ghurub ash-shams utiya ahlut tawrat at-tawra fa'amilu بها حتى إذا انتصف النهار وجزوا فوتوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فوتوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واتيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا اكثر عملا قال الله هل ظلمتكم من اجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي اوتيه من اشاء انا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما daga abdullahi bin umar allah ƙara yarda a gare su annahu sami a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jama'a kisara sai na ce inna ma baka ukum fi ma salafa innama ku sani cewa baka uku wanzo ku fi ma salafa in an nasabta ku an kwatanta ku da waɗanda salafa qablakum suka gabata kafin ku min al-umami daga waɗancan al'ummomi suwa yahudu da nasara kama baina salatul asr ila ila ghurub shams kwatankwacin ku da su kama baina kamar wani yanki ne na lokaci wanda yake tsakankanin salatul asr sallan da asar wadda aka gama ila gurubi shams zuwa fadawar rana kaga tsakanin sallan da asar da fadawar rana kaga wani dan lokaci ne wanda yake awa biyu awa biyu da rabi awa uku yayi yawa saboda haka in an kwatanta muka al'ummomin da suka gabata to mu lokacin mu wani dan yanki ne wanda yake dan kadan sai dai kuma yanki ne wanda yake da dumin lada shi yasa zaka ga shekarun mu ya sha bamban da shekarun su suna daɗewa shekaru ka gani falabi safihim alfa sanatin illa kamsin aman annabi nuhu alaihi salam shekara dubu hamsin yana wa'azi to kaga ina ga kuma ragowar rayuwar shi amma mu kuma sai zamanto kenan kwanukan kaɗan salatul asr sallar la'asar da mutum ya ida ila gurufi shan utiya halin tauratar taura an ba ma ma'abuta a taura a taura su wane ne ma'abuta a taura su ne banu isra'ila mutane annabi musa alaihissalam fa'amilu sai suka yi aiki abu zarrin a nuska tashi ya ƙara kenan fa'amilu biha ma'ana suka yi aiki da mai a taura hatta idan ta safan nahar lokacin da sun kama aiki da attaura daga farkon yini da rana ta zo tsakiya ajinsu sai suka gaza cika wannan aiki nasu wanda suka ɗauko shi a yini mana ya suka gaza kaiwa gaza kaiwarsu kenan sai zamanto ko dai an shafe su ko kuma sai suka mutu amma ba tare da ni sun cika alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya rika da su ba a nuska ta asili sun ma'ajinsu sai kuma suka gaza wannan mala ibn tin ya ce abinda ake nufi kenan man mata minhum musliman ana zance wanda suka mutu musulmi daga cikinsu kafin a samu taghayyiri da tabdili su ne ake zance kenan ana zance umam wanda suka gabace mu wanda suke kan turba ta daidai tunda yahudawan da suke kan addinin annabi musa alaihi salam sunansu musulmi kiristocin da suke wancan su ma musulmi ne wanda suka karbi da'awa annabi nuhu alaihi salam waɗannan mutanen su ma musulmi ne yan kaɗan kin wanda Allah ya ce ma amana ma'ahu illa qalil a gani to waɗannan yan kaɗan kin waje Allah zuriyatahu humul baqi to su kin wannan su ma musulmi ne yace kenan wanda ake nufi wanda suke musulmin su kafin canzawa da musanyawa sannan suka gaza suka takaita suka gaza yace akan tattarar da lada kenan suka gaza samar da ladakin daga cikinsu sau da haka aka ba su kenan hatta idan ta safan naha sai da yini ya zama to tsakiya hajjazu sai suka gaza bawo sai kiratsan kiratsan sau da haka sai aka ba kowanne daga cikinsu kiratsan kiratsan yanki yanki wanda yake na lada kowa aka ba shi ma'ana kowa sai aka ba shi sakamakon shi gwargwadon halin shi aka ba su kenan ladansu wanda yake daidai wa daida saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala sun ma'uta halin injilin injila sai kuma ma'abuta injila su ma sai aka ba su injila mutanen na isa alaihissalam fa'aminu ila salatul asr su ma suka yi aiki da ita har zuwa sallar la'asar lokacin kuma sai suka takaita suka tsaida sun ma'ajazu sai kuma suka gaza suka zamanto sun nuna gajiyawa su ma nan fahuto kiratsan kiratsan kowa sai aka ba shi yanki yanki wanda yake na lada sun ma'uti na al'ur'ana sai kuma mu al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uti na al'ur'ana sai ubangi su ba da wata'ala ya ba mu al'ur'ani fa'amin na ila gurubi shams sai muka ƙara samu kuma ragowar yini shi ne kenan kwatankwacinmu da al'ummomin da suka gabata sai aka kwatanta kenan da wannan fawuti na kira tsaini kira tsaini sai aka ba mu yanki bibi na lada imamul bukhari allah tsayin shi da rahama a asalin aljami'in tsaye ya kawo wannan hadisi don ya nuni akan cewa lalle mutum in ya aikata wani yanki na aiki yana iya samun lada na gabaki ɗayan aikin wannan kyauta ce ta allah subhanahu wa ta'ala misali kamar mutumin da aka ba shi kenan daga sallar la'asar zuwa dare kaga sai aka ba shi ladan mi yini duk baki daya to kwatankwacin misali mutumin da zai zo ne sallar jamu sai samu raka a kwaya daya kaga ai yanzu ɗaya ya samu to zai zama to an ba shi ladan mi waɗancan ukun da bai samu jam'unsu ba mutumin da ya samu raka ɗaya a lokaci shi ma za a ba shi kenan wannan shine kenan in an kwatanta mu da al'ummomin da suka gabata kenan imamul bukhari me yasa ya kawo wannan dan saboda yayi nuni akan cewa mutum zai iya aikata wani juz'i kuma a bashi ladan gaba daya kamar yadda al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka aikata wani yanki wanda yake dan kadan na yini amma kuma sai aka ba mu lada na yini gabaki daya hafiz ibn hajar Allah ya kance da rama cikin fatahu yace lalle fadala Allah subhanahu wataala ita ce wadda ta tsayar da wannan muka yi aiki abin da yake kwata na yini tunda daga la'asar zuwa fadawar rana awa uku in ka lissafa kenan waɗancan tsoron ka ɗauki kenan awa goma sha biyu to kaga waɗancan tsora mun yi aiki na rubu'i amma sai tsaya matsayin mai yini duka gabaci ɗaya ya ce to kaga wannan kyauta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ibn al-munayyir Allah ya ce da rama yace istanbatu min hadha al-hadith yace kaga wannan hadisin za iya binciko fa'ida cewa lalle lokaci wanda yake na aiki mumtaddi ne har zuwa fadawar rana har zuwa fadawar rana misali mutumin da kuka yi jinga da shi na kwadago in ba an haddade ba ya ce to lokacin aiki kenan mumtaddi ne har zuwa fadawar rana ya ce kuma mafi kusancin ayyuka wanda suke mashahurai a wancan lokaci kenan shine zuwa waqtul asr amma zuwa waqtul asr wannan dan saboda ishara ne ba wai sarihi bane akan ibara wannan saboda hadisi din misali yace kaga ba ya ce ba manufa aiki wanda yake kebantacce saboda haka a wannan lokacin yace kenan abin da yake sananne shine aiki ana fara farkon yini zuwa karshen yini farkon yini zuwa karshen yini saboda sai aka ce kenan ahlul kitab sun fara farko suka je tsakiya sai suka gaza kaga me ba su cika ba ka'ida waɗanda suke suma kiristoci suka fara suma daga rabi suka zo da asar suma suka takaita al'umma manzana suka fara sai kuma suka karasa sai zamanto mun aikata abin da yake rubu'i amma fasalin Allah sai aka ba mu kenan gaba daya to sai ce a za a yi istinbati a nan gurin cewa ɗan kwadagon da kuka yi jinga da shi in har ya zamanto an yi jinga ba tare da iyakance wato in aka ce yini to zai zamanto daga hudawa rana zuwa mi ila ukuru kenan daga farkon yini zuwa fadawa wadda take ta rana haka imamul haramai ne ce lalle hukumce hukumce hukumce hukumce ya ce ba karɓar su ta ɓangaren abin da ya shafi hadisai wanda suke zuwa da al'amsal misalai kaga nan gurin kenan a babi ne na abin da yake kawowa misali akan wannan to yanzu ba ka ce ba kenan dan kwadago rabin yini shine kaida shi kaga misali aka bada saboda haka sai suka zamanto sun gajiya sun gaza kaiwa yanda ya kamata faqal alul kitabai yahudi da nasara yin suka ce ay rabbana mana ya rabbana shi yasa yazo da shi kenan a matsayin wanda yake munada wanda yake kenan duk da ya tabbatar da kenan a datul nida sai zaman to rabbana kenan ai ya rabbana udi ta haula kira kai kira kai ne wannan yahuda da waɗannan an ba su bi bi bi bi jama'ar musulmi wa sai tana kira tsan kira tsan mu kuma mun fi su yawan aiki kuma mun muka fara aikin amma yanki da daya wala nukunna aktar amalan mu ne muka fi yawan aiki saboda daga asubahi zuwa azhur ya fi daga al'asar zuwa magariba haka kuma su ma kiristoci da suka faɗi wannan kaga daga wannan lokaci tsakiyar yini zuwa al'asar ya yi yawa akan daga al'asar zuwa kenan abin da yake magariba قال الله عز وجل هي الله سبحانه وتعالى هل ظلمتكم shin na tauye muku ajrakum min ajrikum daga ladan ku wanda muka yi sharadi da ku min shay'in na tauye muku wani abu alula suka ci aya ubangi ba tauye mana komi ba saboda jinga ce muka yi akan yini kuma sai ya zamanto mun gaza kaiwa wannan sai ce to fa huwa fadli uti man asha wannan da kuka gana ba su gaggwaban lada tare da aikin su kadan ko kuma aikin ku da yawa fadala ta ce nake ba wannan daga dama kaga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin mu bashi da yawa amma kuma mu iya da gwabin lada in ka ɗauki sallah tamu kaga ba ta kai yawan sallah waɗancan ba sauƙi cikin addini wa ya zau alun isra'un wal aghlal allati kanat alaihim manzana sallallahu ga aiki kaɗan rayuwa kaɗan a ce ma dare ɗaya amma ibada in an karɓe ta sauri min alfisha tahi wata dubu ba kwana dubu ba ba awa dubu ba amma kuma yankin dare ma kawai tunda ba wai gaba ɗaya ba sai ka raya daren gwargwadon abin da ka samu fadalar tafi wannan to kaga wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda yake ba wanda ya ga dama wannan kuma duka yana daga fadalar turo manzana sallallahu da karman Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ya fitar da wannan a fadlul qur'an da a nuna maka fadala ta littafin Allah alqur'ani shi yasa sai ce kenan ahlul qur'an ma buta alqur'ani littafin da ke nan duk harafi ne ka karanta na da goma kuma a rirribanya maka har zuwa sama da haka kaga at-taura injila ba su samu waɗannan abin da alkur'ani ya samu ba to sai kawo a fadlin qur'an dan ya nuna ma wannan gehe dai kuma yana nuna fadlin islam fadlan musulunci musulunci yayi wancan addini annabi Musa addini annabi Isa duk ya fi su fadla da kuma lada da garabasa da zamantawa aljanna kusa da kuma nisan wuta haka a tauhidi ya kawo zikir bani isra'il musulma ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi duk sun kawo kenan babu waqtul maghrib wannan babu zai nuna mana lokaci wanda yake iyakantacce na sallar magriba kamar yadda ubangiji subhanahu wataala da kule ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta malaika jibril alaihi salam ya haddade ma manzo Allah sallallahu lokuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai ya iyakance musu lokaci wanda yake na bautar Allah subhanahu wataala an rafi ibn khadija radiyallahu khadija radiyallahu anhu قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أهدنا وإنه ليبصر مواقع نبلي الرافع بن خديج دقى رافع بن خديج رضي الله عنه قال يتشو كنا نصلي المغرب من كسنتي muna sallar magariba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon sallallahu alaihi wasallam fa ahaduna sai ɗayan mu yansarif ya juya ya fita daga masallaci wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabali yana hangen yana ganin gurin sabkar kibiya in ya halba ma'ana gurin da ya halba take sabka me yasa ake gani saboda da akwai kingin haske saboda akwai kingin haske kaga ashe sallan magariba ana yin ta ne da zarar rana ta hada wal maghrib idza gharibat ash-shams magariba rana tana fadawa to kaga bayan da za a yi mai azumi yayi magariba sannan yayi mi ya sha ruwa to kaga ashe sallan magariba a yi ta a farkon lokacinta shi ne abin da ya fi musamman ma da lokacinta ya zamanto yana a matsa kenan ya ka ce annabul shi ne kenan kibiya wadda mutum yake harbawa ta kai malamai suka ce kenan wahidatu a shi ne nabulatun kama a ce tamrun tamratun wannan abin da yake hukuntawa gaggauta sallan magariba farkon lokacinta ta yadda inda aka ida sallar magariba ya zamanto akwai kinkin haske kar ya zamanto da ida ta duhu ya shiga akwai yadda kawai ana idawa za ka ga injiranka nesa ne da kaje kan kai wannan kuma kawai an ce mai nawa an barka musamman da azumi ka gani musamman da azumi ana yi kawai da rafin dama ya zauna saman wata ya katanga kawai kawai da wani sai ce sallah sallah kawai ka gani to daga nan kuma allau a dawo ka ga injiranka nesa ne zuwa ne kawai da zauwa za ka yi sannan abin da yake nunawa kenan gaggauta ta a farkon lokacinta wannan shine kenan abin da wanda yake nuni akan haka imam ahmad allah cikin shaidar rama fitar da sanadi wanda yake hasan ta hanyar ali ibn bilal daga wasu daga ansar mutanen madina suka ce kunna nusalli ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghriba mun kasance manzo Allah sallallahu yakan yi mana sallan maghriba thumma narji'u fa natarama sai mu dawo sai mu dinga harbar beniya mu dinga barata hatta na fi diyara har mu zo gidajenmu muna kenan nuna daɗin hannu ba ma tsaka ba alaina mawaƙi usahamin inda muke harba kibiyoyi mu bata ɓuya a gare mu muna tahiya muna harba amma duk inda muka harba muna ga inda ta sabga za mu je mu ɗauka mu muna ga har ya zama mun dawo wanda ya nuna yadda suke da ni ƙwarewa da nuna daɗin hannu ko da yaƙi ya zo ma babu kuskurewa kaga manzalarsa sai ya turo ya tardo su yara suna yi an yi kulab bigo ana ana abin an kasa gida biyu kaga idan ana so a yi gasa a kware abu sai a mai da shi kenan mi gasa kenan to an yi mi ake cewa eh ekip go yawa an yi ekip biyu kenan saboda haka kenan da wannan da wannan sai manzalarsa sai shiga wancan bangaren sai waɗancan suka turje suka ce aya za mu tun da kana ɗan wajensu ne kenan cinye mu za a yi sau da haka kaga manzanar sassan ce irmu ya bani ismail fa inda abakum kana ramiyar ku dinga harbi kuna koyan harbi baban ku farare ne wajen harbi to kaga wannan sai zaman tomi sun yi sannan sun jaraba kuma hamma suna yi don su samu mi daɗin hannu su zaman to sun ƙware wannan yasa kaga kenan za a zo yaƙi da wuya a ci su a wannan ɓangare ɗin saboda me suna da cikakken kenan tanadi da kuma abin da yake tattali har ma sun dawo daga sallah daga sallah suka dawo amma kuma me suna dinga tafi suna yin harbi wannan iya daga abin da wancan lokaci yasa musulmi suka zamanto suna cikin izzabin su suna cikin daukakar su an ce wani daga cikin sarakuna ya ne ya kargari daga garuruwa na musulmi ya zo shiga kofar garin sai ga wani yaro na kuka dan karami ya ce ɗana kukan mai kake jasusu ne aka tura je ya leƙa asiri ya ga yaya mutanen suna da rauni ko ba sai ce kukan nan da nake wancan gurin na daidaita don daɗin hannu ya zama tona na to da na har ba karo na harko ban samu ba a na biyu ya ce shi ne kukan takaici ne ke karamin yaro sai ji ya ce gaskiya mutanen nan ba mafiyarsa mutanen da karamin yaro cikinsu in ya kuskure a harbi karan harko ke kuka to ina ga manya kagani ina ga manya saboda babu wasa to kaga al'ummar shi yasa kenan ta karya farisa da rum da kaza wancan lokacin to amma yanzu ha mu da kanmu mun yarda ma kanmu kaskanci mu da kanmu mun yarda ma kanmu kaskanci saboda tuni an ma yaki zukatan mu kawai da siyasar duniya kawai an mai da komi ba mun iya ba komi muka gane dai mai mamaki ga gaskiya fa amma mutanen da yan balafi ne kai mutanen da aikata wannan ba iya musu kayan nan mutanen ƙarshe ne kai duk inda kake ma suna ganin ka ka ji wani allah don allah ka yanzu a ce duk inda mutum yake ana ganin shi in ba allah ba waye za a ce duk inda kake wai yana ganin ka ai wannan aikin allah ne duk inda kake ana ganin ka aka yi shekara wajen ashirin ko kusa ko shekara goma sha ana neman usama bin laden duk inda kake ana neman ka aka sa ma'aunin zinariya da waye duk inda kake ana neman ka ake laye sunayen wasu mutane a duniya a ce ko ina ka gansu ko da rai ko ba rai a kawo su kuma har yanzu an gaza kawo su wasu shekara ashirin ana neman su ba sai an yi katari ne an samu a shekarun tun da aka kai wancan harin ba akwai da har yau neman su ake ya ka same sai a ce ko an yi su yanki kaza ko an yi kaza ka in ma za kama sai an gama gwiwa da ƙasar da kaza da yankunan garin da suke gina sannan waza operation ne to amma kaga mu kuma kaga wani lokaci wani malami ma mace bai daga faransa kawai wani abu guda ne kawai za a tura ke kuki yayi faransa kuki yayi faransa daga ci abu abu ɗin za su turo sun ƙare da kuka shi ta gani kawai abin da kawai siyasar duniya ce suke wani su ma ba su kai matsayin ba kawai dai a haɗi ne dai saboda yaƙi yaudara ne da an yaƙi zuciyarka an nuna ma baka iya ba an yi ƙarhinka an ƙare za ku yi gwagwa kawai ka ɗauka kawai kai an yi ƙarhinka yanzu bari dai ka ɗan lallaɓa kar a ji a ma mugun kayi in an wara ma ka kare kanka da kanka sai a ce an wada kaga ta hima sauki da ai sama da kai a bugo ka da baya ka karye ko kaza kaga tuna an yaƙe ka yanzu da aka fara ma sai ka kare kanka da kanka to irin shi ne ake imana saboda haka kasallani ya ce wannan yana nuna gaggauta sallar magariba sannan kuma dai halloge ya yana nuna rashin tsawaitawa kenan tsawaitawa da ya kama kamar mazala sarsalam hadisi na jubairu bin mutsaim ya ce qara rasulullah sarsalam fil magharibi bi tur kaga wannan a hayanan ne wani lokaci ne amma rashin tsawaitawa shine asali saboda inda ana tsawaitawa da dare zai shiga to kaga kenan karatunta gajejjerun surori ne عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطلوا أخر والصبح كان والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah kare yarda gare shi yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sa ya kasance sallin zuhra bil hajira yana sallata azhur bil hajira da gwarji shine lokacin tsananin zahi sai dai in lokacin kenan da bil hajira afun kenan lokacin zahin rana sai dai inda aka samu shiddatul harri to kuma a lokacin sai mi ibradi sai ibradi kenan shine ibnu da kikin oil Allah ya kanshi da rama ci illa an yuhtaji ila ibradi da shiddatul harri sai an buƙaci sanyayawa to yanzu kuma sai zaman to aka san mi bil hajira amma asali yana sallatarsa kenan bilhajira lokacin gwarjin rana kenan wal asara wa shamsu naqiya la'asar kuma yana sallatarta lokacin da rana take gare ba tare da ta canza masara ko sha ba na hadawa wal magriba idza wajabat magriba kuma lokacin da wajabat ta hada fa idza wajabat junubuha abi awana yace hina tajibu shams lokacin da kenan rana ta zamanto ta fada kenan a nashi ruwaya hina tajibu shams kenan wannan shi ma dai ya nuna lokuta wanda suke na sallolin waɗannan ma'ana wajibi ne da zarar rana ta fada sallatan magriba wal isha ahyanan lisha wani lokacin sai gaggauta ta wa ahyanan wani lokacin kuma jinkirta ta idza ra'ahu mustama'u ajjala al-isha in sun tare da wuri sai yi ta da wuri saboda cikin jinkirtawa zai zama komi akwai kore yanzu inda za a maida lisha karhe 11 kaga ba kowa bane zai zo jama'a tunda tane mutane sun yi barci wai zarawo abu tsawo in kuma ya ga abu tsawo sun jinkirta a tsara tunda yanzu ko darasin ana ya ka tsara minti goma ai za ka gaya a masallatan da ake wannan wani ma sai dan leka ya ga wani guri sai silale wani ma sai buga motar shi sai ce ko a guri kaza na samu wannan minti biyar kin kawai su yi karatu sai kada ga sai gaba mu mun kare kuma ida da wannan karatu ba mu bukata wannan dan samun kina abin da yake jango arwaya ta muslim a hayanan yi asiruwa wa hayanan yi ajiruwa wani lokaci ya gaggauta wani lokaci ya jinkirta shuba ya ce idan ka tura nasu ajjala in ya ga mamu sun taru kawai sai a yi ta da wuri wai za kallu a tsara in kuma suka kanganta sai ya zama tomi ya gajarta haka makamanci wannan daga abu awana kenan wani lokacin manzara sassa a hayanin jam'uhi aka ce hin kenan lokaci ne suna ne na lokaci wanda yake mubahami saboda za iya ce hin lokaci wanda yake kaɗan yawa misali za iya ce mai haka kamar wata shidda a shekara arba'in duka za iya kiran shi kenan da hin a nan gurin babu cin karo malamai suka ce a tsakankanin wannan gabatarwa da kuma jinkirtawa ma'ana jinkirtawa da yake da kuma gabatarwa da yake saboda yana da alaƙa da haɗuwar su mutane kyau in har sun tattare da wuri annabi sallallahu alaihi sai zaman zo yayi ta da wuri wasu ba kanu asuba sun kasance sahabbai suna tattare suna sallata ta bi galasin aw kana nabi sallallahu alaihi salliya ko manzo Allah sallallahu alaihi sallata ta bi galasin kena da jijjihi da sauran kenan duhu ita ma sallar asuba yana yin ta da wuri wannan ya shiga karkashin gaggautawa amsa aikata alkhairi ba shi da kyau mutum ya zama tona jinkirta sallah in ba wanda nasi ya zo akan jinkirta ta ba a wasu lokutan kama a zo babu mankariya an yi ƙwarai da magaribin isha malaman da suke ga baya halitta mutum ya kira sallar magariba isha sallar isha ya kira ta da sunanta wanda aka kira ta an abdullahi al-muzani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء دقى أبلا بن مغفل المزني ألا قاري راقري شيتي مزالة سياتي لا تغلبنكم الأعراب لا تغلبنكم الأعراب كركو يسكي mazaunan ƙauyuka mutanen ƙauye su rinjaye ku amsa sunan sallaku a nasmi salatu kuma maghrib amsa sunan sallaku ta maghriba aka ce al-arab sune kenan sukanul bawadi wanda suke zaune a dazuka ko da kuwa mutumin ba balarabe bane ba inda mazaunin daji ne to kawai ana kiran shi da me al-arab amma aka ce al-arabi shi kuma shine wanda yake nasabtuwa zuwa ga larabawa ko da kuwa a birni yake ko da a ƙauye yake kenan kasirin jaye ku alasmi salatu kuma magari ma'ana kar ku bi su akan kiranta da suke yi da sunan lisha ku kira ta dai da sunanta na magariba wanda kenan Allah subhanahu wataala bai ambace ta ba da sunan isha kenan sunan da aka kira ta da shi na magariba shine min babu aula kar ku yarda ɗan ƙauye su rinjaye ku akan wannan wannan ya nuna duk abu wanda yake ya zo a nasi ko ƙur'ani ko sunna suna ne sai aka kira to kar a canza ma abin yanzu wannan sunan sallah ake ina ga sunanka ina ga sunan naki wanda suke na addini ina ga alƙab na addini komi a bar shi a yanda yake kar ya zama to a canza ma abu sunan shi daga ainihin sunan da Allah subhanahu wataala kira shi yi masa wani lakabi wanda yake bai dace ba ko kuma an batan shi da wani abu wanda yake na daban ina misali kamar sunaye na ashkhas na mutane misali sunan baba a ƙur'ani sunan ma'aihiya sunan uwan ma'aihiya khala khalun ammun amma ka gani sihirun sirkin ka sihir ka gani khatanun ka gani abin da alhammu ka gani to waɗannan sunayen su ne za ka kira ba wai tanti tantan wa a wanda duka wasu rai ne na abin wani tanti tantan kuma yaka ce ne karamin yaro garin gonar tanti ka gani amma ammu ka gani ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajiraka biha indallah ka gani saboda haka kenan da wannan ake bukata a kira amma caccanzawar wannan duka alamomi ne na an ci mu da yake kawai mu dauko wani wani dadi ka gani wani dadi wani biye wani waye ta a yi ta wani sunaye kawai kai ta shi kawai abin kai ta jin wasu sunaye wani mami wane ne kamar sunan musa ka gani duka wannan dai kusa sunayen mu wanda muka gada su ne kawai ya kamata a yabi da aka saba ka wasu abubuwa ba kan gado a nan gurin kenan surun da yake cikin hannun don saboda tsoron gamewa da wasu musulmi kenan samun cakuduwa da kenan wanda suke kenan kamanceceniya da waɗanda suke ba musulmi ba shi yasa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la taghlibannakum al-arab ala ismi salatukum al-maghrib ka gani qala wa taqulu al-arab hiya al-ishaq su mutanen ƙauyuka suna cewa hiya al-ishaq ma'ana mi sallan magriba suna cewa hiya al-ishaq saboda haka kenan kasurin jaye ku akan wannan duk abin da ga sunan da aka sani na asali to kawai mu tabbata akan wannan kan miyar a rinjaye saboda duk inda aka rinjaye ka kan wani abu to alama ce ta wancan in yahi birge ka wancan wani yahi naka kyau kenan to kakka yarda a rinjaye ka akan wannan kawai misali irin sa tarihul hijriya ne kaga namu sai mu saki namu in muka zo wai dole har ma sai ka ka wancan ka ka wancan idan me yanzu wanda yake kawowa wancan wanda yake na nasara bai kawowa na hijira baka ga lahin shi ba sai mu ta yaka na hijira kare shi ne yake sa yawanci mu ki hudu wancan in ko mu mu hudu namu ko ka gani zulhijja kwanan shi na eh yau kwana nawa wata ha sha biyar yau nawa ga zulhijja ashirin da ashirin da biyar na ashirin da ashirin da bakwai ashirin da bakwai ko yau nan muke da watan albashi sha biyar da wata mushe ne ko to kaga yanzu ne kaka ga yadda aka ta abin nan amma ga shi ne tabbata kawai ana hodi ya hodi wancan gugun to wannan duka alama ce ta raunin mu yanzu din mun kiyaye wancan to kuma yanzu mun zo mu hodi kuma abin da kowa san shi mun hodi shi iya cikin salular ka yana mantarkin ka yana ina ne a nan ma ga shi kuma he mun zo muna hodin shi ai wani tahsilul hasil ne ma yanzu zai darasi yana dinka yau hijira wata kaza tahsilul hasil duk ba kun sani ba in na hudu na hijira sai ka daidaita kawai ka daidaita amma kana ganin tarihi sai ka daidaita ka bibiya in bukatar jin tarihin kake sai ka auna na hijirar da na kaza da aka ce ya yi dace da kaza tun da shi ne dai ba a riƙe a wancan inda ana riƙe shi sau da aka kenan layar galiban na kumla babu fadulil isha ana aisha radiyallahu anha qalat اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشوا الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم فضل صلاة العشاء فضل صلى العشاء إن أجزام وصيام وحبي أرجع إلا سيدنا أنا إن شاء الله إمام أخوك تيمو حديثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ماله وسلام أوتيت خمسة
wa wuɗe ta shafa'a babu taimum ya rewa kawai ma hadithi na ammar hadithi ammar ana ammar bin yasir hatta sallallahu alaihi wasallam an ya kafi ka haka da ba mhm tadaraba mhm ومسأ بهما وجهه وجهه باب الصعيد صعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من المعاريف هنا عمران دي كورة دي في الأيام. وحدثه وحدثه الحديث فاستنزلوها عن بعيد
فقالوا قال العجب نعم ما شاء الله lalle wannan wani gabar ɗan gura da ɗan kaɗan shi ne ya hana ka samu daidai wa duniya in zai ne tsilla-tsilla amma duk da aka kayi kuɗi inshallah kana da jahil ga ta jira da fama dukkan salatu salam ala khairu ala bakar shi inshallah na ba ka shi ala yi ko daga canza aliku an aisha radiyallahu anha to bar a canza ka an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam في بعض الأحوال حتى إذا قلنا السلام عليكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم باب التيمم في الأثر إذا لم يجد ما كان فكر في الرجل حديث أبو جهل أبو جهل صلى الله عليه وسلم na kawai dai iko masha Allah ku zama tafi don satan gaba wanda ba su yi ba sai su cimsa satan gaba wanda sai su cimsa insha Allah ha? ta? har dai a wanda suka yi yanzu wanda an masu ba matsala satan gaba ke na wanda ba ma ba shi ke ne za a yi na Allah ai ba a ce wa hana shi ko shi kenan kenan sai a shirya ma dogayen halittar wannan insha Allah Allah wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Allah